to shi kenan aka kewaye kwana da kwanaki har suka rasa yadda za su yi dole suka fito da sun ce amana suka ce me yasa za a zo a mutu wannan da sun ce amana sun sa ka alƙawarin sun haɗa baki da makiya wannan Allah sallallahu alaihi wasallam takardar da aka rubuta da ku kun lalata wannan azumin don haka yanzu babu alƙawarin tsakanin ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai ku tashi ku bar yankin madina da baki daya su koma shi ke nan sai suka rasa yadda za su yi suka ce ko su yanzu ta ba a kira su ne shugaban ya ce ga mutanen ka bayan sun sha karewa ya dame karɓi na siya da wuri na yake wannan annabin Allah ne ba ba abu da akar ba ka abu da akar wani mutum ne da ba babban shi ba ka abu ne shi ma wancan ka abu ne wannan ka abu ne amma wannan ka abu da akar da ake so yace kun tabbatar da ne Allah mun karanta mun gani mun ga tafarta a cikin alƙawari kuma kar mu bar shedan ya yi wasa da zuciyarmu mu je kawai ce masa mu yi karanta mu je mu shiga addini mu zama musulmi duk abin da za mu yi wahala ba annabin Allah mun gani a littar mun ga sifofin kuma ga irin abubuwan da suka faru duk ayoyi ne da Allah yake nuna mana babu rufa don haka mu je mu shiga addinin sa mu kubuta duniya da lahira kace ina yaya za mu bar wannan addinin mu da muka gada tsoho mai akali kaka da kakanni zo mu shiga wani sabon addini za mu ba za mu yi wannan ya ce musu to ku ɗauki a tsayin abu a daren nan za mu yanke wannan shawa yau ne ranar asabar tun da ranar asabar ne muhammadu ya san ba ma yin wani abu ko kasuwanci ko wani hidima banda ibada zai ɗauka muna can mai tagarfi da ibada sai mu yi masa shiru mu zo mu kewaye shi bai sani ba bai san wannan shirin mu kai ba sai mu zo mu yi masa kisan jilla mun yi haka ba kuma sai suka ce ina a ranar asabar mu je mu yi wani abu ba ibada mu ba mu bar umarnin Allah mu je sunan jilla suka ce ba za su yi wannan ai in yi haka mun bata asabar kenan kun san abin da ya faru waɗanda suka ta'adda a ranar asabar ta ce ba za mu yi wannan ya ce to ina ba ku shawara kun ga musulmi yadda suke idan suka doshi mutuwa ba su tsoron kowa ko su mutu ne ko su yi nasara mu kuma muna son dukiya muna son yaya muna son mata kowa yake yaƙi yana tunanin ‘ya'yansa yana tunanin matansa yaushe za mu yi nasara a don haka cikin daren nan mu ji ranmu matanmu da ‘ya'yanmu da takuba mu kashe su gaba ɗaya sai zama babu wani a cikin mu kai wanda yake iya ɗaukar kafabi ya yi sai mu yaƙe shi yaƙin da ba ma tunanin baya tunda ba mu da baya in yi bayan an gama yakin ma yi wani sabon baya suka ce a ce wannan ai hauka ne ya zai yi wa ai haukuwa ai ba zai taɓa yiwa ba in muka kashe ƴaƴanmu da matan ba ai mun kashe kanmu mun kashe zuriya ba su wani zuriya ce ya ce ai kuma ba su da zuriya idan ya ce su zo ku kawai ko a mutu ne ko a yi rai suka ce ba za su yi wannan me rayuwa kuma me amfani rayuwa bayan ta kashe ƴaƴan da matan ta ce to in dai ba za su yi wannan ba je mu yi kauya gare duk abin da ya hukunta a kan mu shi ke ita ce a a ba mu yarda da hukuncin sa hukuncin sa ne tsauni baya hukunci wanda yake mai sassauci shi kenan suna cikin wannan hirar ko mitin din sai da sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa in suna son ya janye wannan tsariya da kewayen su da aka yi ko kawai ba su ba su yi kauya a hukuncin sa in ba su magana su yi kauya kuma sai zo daidai da sakon da aka so suka ce mu ba za mu yarda ba ya abuka su dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sa'ad dan mu'az wanda abokinsu ne a zamanin jahiliya yake musa yaƙi an yaudar zarbar ka je wajen wa'annan mutane ka yaudare su sai ya zo ya same su ya tattauna da su ya musu nasihohi kafin a samu matsaya guda ɗaya sai ya ce sai suka ce wa ya mun yarda da kai sai sa'adu mutumin mu ne kaza kaza kaza ba matsala sai mun sallah da ya zama ce kun yadda da hukuncin sa'adu in sa'adu ya yi hukunci kun yadda da ce sun yadda kun yadda ya yi sai mun sallah sallah sun ya aika wa sa'adu sa'adu ya zo lokacin ma yana da niki baya da lafiya a ɗauko shi a kan jaki aka zo da shi mun zo sallah da sallah yana yar sa'adu na isowa wurin sai ba kun ce kun yadda da hukuncin sa'adu ba da sauran musulmai kowa ya miƙe wa shugabansu shugaban kuri kuma ya wa shugaban da aka dace a karbar su da sa'a ya sauka ya zauna mun zo kalla da ne sai hukunci na hannunka bani kware da sun yadda da kai to abin da kai yake shi kenan shi kenan sai ce sa'a ya ce hukuncin sa shi ne a yayyar duk wani ƙato mafi ƙarfi da ya ce ya yi yaran da matan su wanda ba su yanke ba a ƙasa masu su zama to bayan wanda za a ɗauke kenan sai ba sai wanda Allah ya kafara ya fi kayan hukunci daidai da hukuncin da ya zo daga fara a suka tsaye na aliyu ya fara cikin su ya ta gire da ake yi da baki ɗaya wannan abu gaji mata su da duniyoyi saboda cin amana a to inda gayyar nan da aka yi na kewaye madina ta yi nasara yaya kake da ba musulmi ne kaf gaba ɗaya za a yanka ko ɗaya ba za a rage ba kuma abin da suka shirya a yi kenan ko Allah kuma bai ba su nasara su bani naziri kuma za Allah ya je kewaye su kuma bayan da su tsorai ba ya je kewaye su ya ce to me muke ciki da ku ka ce a to yanzu ai sai a yi haƙuri kuskure ne ya faru kaza kaza kaza kaza menene menene ya ce ku tashi ku ba za mu kashe ba ku fata ta ku tsaf ku bar mana madina ukhru min al-madina ba za su sake zama da ku ba kun kadisai ne kazamai masu saba alƙawari wanda ba a kulla abin kirki da su da maza Allah ya aika musu da haka nan da nan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafiqai ya aika mu ya ce kar ku je koyi kar ku yadda na ji an ce muhammad ya ce zo ku tafi ku bar gari ku bar gidajen ku tafi ina ku zauna wallahi in yi ce kun bar garin nan to mu ma za mu tashi mu ma za mu tashi na na kawai jan zama abu kuma in kun ce kun biye mara aina kun zauna in yake zai zage zai yage ku za mu taimake ku da nan turan nan rani makareci matsoracin zuciya da wasu ba abin da zai iya yace musu don haka kar ku fita ku zauna a cikin biranen ku kar ku je ko ina suka ki isa ce mu za Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura barayi mayaka aka je aka kewaye har kwana 21 ba shiga ba fita suka kasa yadda za su yi sai aka yayyanke musu ruwa aka yayyanke musu abinci duk wani abu da zai shiga garin aka hana mu aka rika kona gonakin aka rika sassare dabbobi shi kenan sai suka ga babu yadda suka iya dole da suke yin koya sau suka samu rukula gargajiya ya za a yi ya ce abin da za a yi shi ne gidan mutum sai su taru su haura kuma ɗaya mutum uku masu magidanta guda sai su haura kuma ɗaya su ɗora kan abin da su ɗora abin da rasu ke ji iya abin da rasu musu zai iya su tashi sai ga adalci ne ba shi kowa ya zuba su da shi sai rigar da ba ta musu adalci za su zauna za su haura kuma hada su da rasu ko kuma za su ɗebi kayan su irin ruwan da kake sha'awa katiba katiba amma dai kai da wuce a kayan rabu ne daya duk a rabu ne za su haɗu da su da kayan da za su ɗauka sauka da sauka su da ina dora wannan dora wannan a gara kuma na kai ba zai iya ba zai iya motsa a nan na gaba sai a sassauke a sassauke sai a ɗauki ɗan daidai abin da ake jin za a iya ɗauka aka suka rinka yi suna fita to da suka yi haka su kwace kayansu za su tafi sai suka juya su kalli gidan mai kyau ga kwalliya ga mene ga wasu abubuwa wani sun yi wasu irin zanduna na tara ruwa za su kan ana wahala ruwa wasu mene ne ce ai wallahi in ya san wata sai san maka ba sai su je samun bishiyan gwanda ne kai na ilimin kai tudu fata wani ginin rusa wani mai sai musulmi ma suka zo a a sai kuna son a rusa ne suka rika tafiya su a rusa da ne su suka zo musu ai abu ke da ne su ba a bari ku ya kuma ta kamar rusa suna rusa gidan su da kansu suna lalata kayayyakin da kansu musulmi ma suna tafiya su zo suka rika magana wannan ma ina maganar annabi annabin kenan ka duba gonar da gidan nan na wuri kaza duk ya ce ya sa masa dasa sun je sun tsaya daga gidan sun sun zuba in ba in mu ba mu zuwa mu tashi mu bari ba ya tausayin mutanen da su ci ina annabta Allah ya ce ba matsala ma tsakatin dilli na din aukarar su mu ha ka'ibata ala usula alhamdulillah wani mutum ya ba ina ce ai sun ja mu da aka fara sun ja mu ku kada ta ji to kun ji to sai suka tashi suka koma sham wasu kuma suka zauna tare da sauran yahuda da suka saura a madina to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan shine awwal hashr farkon kore mutane dangiyar kafirai a face su a kore su daga madina shine Allah ya ce huwa allazi akhraja allazina kafaru والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم رسولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يعتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وعيد المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار
نعم هو الذي أخرج الذين كفروا shi Allah shi ne wannan wanda ma bin samawati wa al'adu suka masa tasbihin nan wanda ya nuna izza saboda ayan wannan ta zo ne a lokacin da Allah ya nuna izzansa wanda ya nuna hikima tun da wannan ayan ta zo lokacin da Allah ya nuna hikimarsa wajen share madina ta zama harkwata na mutanen kirki babu gurgurin mutanen banza to sai aka kawo izza aka kawo hikima sannan kuma ya kasu Allah ke shi yayi wannan aikin shi kaɗan ya fitar da waɗanda suka furta daga ahlul kitabi daga gidajensu na tashin farko ai ku mutanen musulmi mutanen madina da muhajiruna ba ku zaci inda suka zauna nan za su iya fita su bar gurin ba wadannan su ma da kansu annahum mani'atun hutunuhum min Allah wayannan gamoyin da suka yi na duwatsu da sauransu suna tsammanin in yaki ya zo daga Allah ba zai ba zai ci nasara a kansu ba dan wata wata kariya ce wato kariya ma'anawiya ba ta da ita ba wannan kariya ce hissiya hissiya kuma ba ta da tasiri ba ta da tasiri ko kana ma kariya hissiya ba ta da tasiri kamar kariya ma'anawiya an tambayi turawan faransa me yasa ake ta cin ku yaki bayan kun tanadi kayayyakin fada a zamanin da an tsantsan ce yake it's very simple sun yi kanuwa mun yi ganuwa mun yi kantan mun abin nan mun kare garuruwan mu amma kawai da mace mu suka zo suka rika ba da rayuwa masu daɗi cikin dare su gode musu ke kaga hadarin hadarin mutane su zama ba su da zuciya mai tsaro duk ƙarfin su na hissi ma'anawi babu sun gama yawo an yi aiki shekara da shekaru tana ma akwai wani masanin tana shekaru kafa na tana ma yace sun yi war wannan katangar sun yi shekara kusan duk kusan dubu suna yi suka yi wol ka tanganta da wannan da ake cewa tare ba kamar ta don su kare kansu amma aka zo aka yake su magwar suka ci su da yaki suka ce aka ce kai faru ne yake cin hanci aka ba masu daji suka bude kofa da haka a kan rashewa da cin hanci da kazantar zuci in dai za a baka abin duniya za ka goyi bayan fasiki fajiri ya yi duk abin da ya gada to mutane sun rage guda wai su ke nan ba su da ranar da za su fita to su wa'annan abubuwan da suka yi sai suka dauka zai musu kariya in ji Allah fa atahum Allah sai da Allah kullu musu min hadith lam yakasibu sai da kawo kwata kwata ba ta tabbata zato ba wa qazama fi qulubihim ruba ya jefa razani a cikin zukatansu sai ga su su da suka gina yukurbuna buyutahum su suke rusa gidajensu da kansu bi aidihim da hannu wanda suka ce sun yi idan su kare kansu to su suke rusa gidajen nasu da kansu wa aidil mu'minina mu'minin suna tsaya fa atabiru ya ulul alba masu basira su sa ido ku lura da wannan ku lura da wannan koyin ku fa atabiru ya ulul alba ولولا أن كتب الله عليه الحكم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأولي الخاتم وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه